الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 19 ga watan zulqa'ada shekara ta 1433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma biyar ga watan goma shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih ko ka jingina shi zuwa mawallafinsa sahihul bukhari ba laifi kafin darasi na yau idan da yan tambayoyi suna iya gabata na'am wai dangane da du'a'ul istifta shin a kowace raka'a sai ka maimaita ta inda ka kalli lafazin ka fahimce shi ba maganar maimaita ta a dukkan wato raka'a idan aka ce al-istifta wato shine neman buɗe abu don haka wannan lafazi abin da yake nuna mana farkon raka'a idan ka yi ta kabiratul ihram ka yi ta ya wadatu ba maganar maimaita ta don haka ba a maimaita ta a farko ake yin ta bayan kabbara ta harama na'am
irin wannan ɗaya da muke yi ko kuma wata ce daban
musulunci bai san wani tsari na tafiyar da al'umma mai suna demokuraɗiyya iya abin da musulunci ya sani shine iya tafiyar da jama'a wanda ake kiran shi siyasa iya tafiyar da jama'a sadar da haƙƙi ga dukkan ma'abucin haƙƙi ka san yaya za ka tafiyar da jama'a duk wani mai haƙƙi a bashi haƙƙin shi amma ba irin siyasa ba ta kafirci ta yau wadda ke hada tsakanin yan uwa waɗanda suke da zumunta gaba da kiyayya balantana ma wanda ba ku da wata alaƙa tsakaninka da shi na'am wani misali mutum ne mamu ne ya aikata wani aiki daga cikin ayyuka na sallah akan kuskure kafin liman ya aikata misali ya dago daga ruku yana tsammanin liman ya dago da ya dago sai ga liman bai dago ba ko ya dago daga sujada yana tsammanin liman ya tado sai ya ga liman bai tado kai daga sujada ba yaya zai yi ya abin da zai sai ya koma wannan ruku'u ya iske liman bayan in liman ya dago sannan ya dago kuma ba komai a kan shi wannan kuskure liman ya dauke masa na'am wannan tambaya ta gabata salatu tasbihi hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya kyautata danganan hadisin a cikin wato sahihu Tirmidhi don haka hadisi ne sahihi na'am
kamar tsakanin sallah da sallah don yawan jama'a akwai bambanci na lada
wai misali dangane da yawan jama'a akwai bambanci wanda yake na lada kwarai akwai hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna cewa salatu rajuli ma'al wahid azka min salatil wahid haka sallar mutum uku ta fi ta mutum biyu ta mutum hudu ta fi ta mutum uku adadi na yawaita sallah tana ƙara samun tsarkaka da soyuwa a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ladanta yana yawaita kwarai haka ne hadisi ne sai na'am kamar yaya ka kamata yake ce wani abinda kake tambaya a wani lokaci ne sallah ta asuba take zama ramuwa sallah ta asuba tana zama ramuwa idan rana ta hudu an gane ko idan rana ta hudu to ta zama ramuwa domin lokacinta wanda yake kayyadadde daga hudowa alfijir wato zuwa shine hudowar rana in rana ta hudu ta riga ta zama ramuwa ga mutumin da bacci ya rinjaye shi ko kuma ya manta to a wannan lokaci sai ya rama ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin tafiya sun dawo daga wani yaƙi sai suka yada zango a wani dawa Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya wakilta bilal ya kiyaye musu ketowa alfijir ma'ana sun sauka su yi rirriyi shine barci da ake yi gabanin asuba to kasancewar bilal sai ya jingina da taguwarsa ya fuskanci gabas yana kiwon cetowa alfijir yana yan nafilfilinsa ya gama yana zaune shaidani sai ya zo yana daddaba shi sai bacci ya ɗauke bilal bilal bai farka ba manzan allah sallallahu alaihi wasallama bai farka ba ɗaya daga cikin wannan tawaga ba wanda ya falka sai da rana ta hudu kuma ba komai ba ya falkar da su illa gumin rana da ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa a lokacin nan suka zarura manzon Allah sai yake cewa a yi gaugawa a ketare wannan kwari domin akwai shaidani lokacin da aka ketare wannan kwari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa gaba daya suka yi arwalla aka sanya bilal ya yi kiran sallah sannan suka yi raka'atul fajr bayan sun yi ta sannan aka tada ikama aka sallaci sallar asuba hadisi ne wanda yake wannan ingantacce wannan hadisi kuma shine dalili akan cewa idan mutum ya wayi gari ma'ana bayan rana ta hudu sai ya yi raka'atul fajr sannan zai yi sallar asuba sabani ga fadar malikiya suka ce in ka tashi rana ta hudu asuba za ka fara yi in ka gama sannan daga baya ka yi raka'atul fajr shi ko abin da yake cikin nassin hadisin sai da suka yi raka'atul fajr sannan bilal ya tada ikama aka sallaci sallar asuba don haka kasancewar ƙayyadadden lokacin ta daga hudowa alfajir zuwa hudowar rana in rana ta hudu ta zama ramuwa na'am mutum ne ya saba to sai kai dai ranar da zai rinka yi to yana yi yana yi sai wani lokaci sai mance bai yi ba sauran sai ya tashi kuma dama yana da niyyar azumi azumi zai iya ci gaba da azumin shi ko kuma ya nuna
wai misali mutum ne ya wayi gari da yi masa hurs yana da nihin ya yi niyyar azumin nafila shin zai iya yin niyya a wannan lokaci ya wuce ko kuma kaka kwarai da gaske azumi na nafila ba sharaɗi ba ne sai ka kwana da niyya an gane ko in ka kwana da niyya ko ba ka yi safar ba za ka wuce da azumin ka domin yin safar ba sharaɗi ba ne na ingancin azumi shi ladabi ne daga cikin ladabba na azumi ma'ana sunna ce mustahabba mai azumi na farilla ko na nafila yayin sahur domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi sahuri baraka to amma kasancewar shi azumi na nafila mu gane yana da bambanci da na farilla na farilla shine dole sai mutum ya kwana da niyya amma na nafila idan kawai gari baka ci baka sha ba baka aikata wani aiki wanda ya ci karo da azumi kamar kusantar iyali da sauransu to a wannan lokaci ma in kana niyyar azumi sai kai niyya ka wuce da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ne sahihi za a wayi gari manzon Allah ya zo ya tambayi iyalinsa akwai karin kumallo in akwai a bashi in babu manzon Allah sai ya ce na wuce da azumi hadisi ne sahihi don haka yana nuna ba sharadi bane ba azumi na nafila wato kwana da niyya me yake cewa shi kuma sai ne eh babu kamar me babu kawon babu kawon mace da shi kamar ya bashi
wai misali kai ne kana aure da mace ka sake ta ko kuma Allah ya mata rasuwa za a iya baka kanwarta koyarta kwarai da gaske iya abin da yake haramun jera su a lokaci daya a matsayin matanka shine haramun da nasti na alkur'ani wa an tajma'u bainal uktaini illa ma qad salam amma kana aure da mace in ka sake ta ya halatta ka auri kanwata ko ka auri yatta haka ne in mutuwa ta yi za ka iya auren kanwata ko yatta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabun zaka mun tsaya karshen hadisin abdullahi dan abbas wato a cikin babi na 63 wanda abdullahi dan abbas ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga mu'az a lokacin da ya aika shi zuwa birnin yaman manzon Allah ya ce masa innaka ta'sata innaka sata'ati qauman ahli kitab lalle kai mu'az zaka je ne ka samu wasu jama'a mazawwa littafi kamar yadda bayani ya gabata lafazin ahlul kitabi lakabi ne wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya takaita shi akan yahudu da nasara in aka ce ahlul kitabi ba wanda zai shiga face su da nassi na alkur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin galibin mazauna Yaman a wannan lokaci wato yan mushauni da yahudu manzon Allah sai ce da shi fa idza ji'tahum an gane ko tun a wannan gaba mun dau darasi a ba a mun dau wato darasi na musamman wanda ya kamata mu yi amfani da shi a rayuwarmu tun a darasi da ya gabata na cewa shugaba ana bukatar ya gabatar da wasiya ga wakilinsa ma'ana lokacin da ya tura shi akan wani aiki ma'ana shine ya dan sanar da shi cewa ga irin abin da zai samu zai tunkara don haka manzon Allah ya ce masa wasu mutane ne masawa littafi zaka je ka same su kai mu'az shi ne sai ya ce masa in ka je musu fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka kiraye su zuwa shaidawa da tabbatarwa busa cewa babu abin bauta busa cancanta da gaskiya face Allah da ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakankanin su wa anna muhammadar rasulullah kuma su tabbatar da cewa annabi muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alai manzo ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala izuwa dukkan al'umma har izuwa kiyama an gane ko ba bambanci tsakanin balarabe da bayahude da banasare da bakar fata ko ma wane launin fata kake ko ma wane yare kake ko ma a ina kake rayuwa a doron ƙasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine matsayin manzonka sai ce fa inhum aba'u kalil fa inhum aba'u laka bi zalik in har sun maka biyayya sun tabbatar da wannan kalima ta la ilaha illallah manzon Allah ya ce fa akhbirhum ka ba su ka ba su labarin cewa wannan zaka taba a'a ba shi wancan abun so ke cikin wancan waya wato ka ba su labarin cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya farlanta musu salloli biyar a dukkan tsawon yini da dare wanda a karkashin wannan lafazi malamai suka fa'idanci cewa iya abinda Allah ya wajabta mana na sallah wato su ne sallolin nan biyar duk abinda yake koma bayan su wannan nafila ne kamar yanda wani balaraban kawai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni Allah ya farlanta mu manzon Allah ya ce masa Allah ya farlanta maka sallah biyar a tsawon yini da dare sai ya ce hal alayya ghayruha shin akwai wani abu na sallah na wajibi a kaina bayan biyar din nan manzon Allah ya ce masa la illa an taqawwa manzon Allah ya ce sai dai in nafila zakai to akan wannan lafazi da wancan lafazi da sauran hadisai malamai suka tabbatar da cewa iya abinda Allah ya farlanta mana wato su ne sallolin nan guda biyar an gane ko don haka wannan shine babban dalili wanda yake nuna cewa wuturi ba wajibi ba ne kamar yadda malaman hanafiya suka tafi akan cewa wuturi wajibi ne sai ya ce fa'inhum a ba'u na kabizalik in har sun maka biyayya sun karfi waɗannan salloli biyar zan Allah ya ce fa akhbirhum ka ba su labarin annallaha qad farada alaihim sadaqa tu'khazu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim ubangiji ta'ala ya farlanta musu sadaka me ake nihin da sadaka anan ita ce zakka wanda ita wannan zakka za a karɓe ta daga hannun mawadatansu a dawo da ita wato ga talakawansu a ƙarƙashin wannan lafazi malamai suka ce ashe ita zakka ba ta zama wajibi sai akan mawadaci wane ne mawadaci shine mutumin da ya mallaki nisabi in aka ce nisabi shine gwalgwado wanda zakka take zama wajibi a cikinsa wanda a lissafinmu na wannan shekara shine miliyan ɗaya da jika ɗari biyar da talatin duk wanda yake da kudi tsaba ko kayan kudi wanda ya kai wannan adadi sunan shi mawadaci don haka karɓar zakka gare shi haramun ne sai dai ta wata hanya ta daban idan ya zamanto al'amilu alaiha kamar yadda bayani ya gabata sannan wannan yana nuna mana duk mutumin da kudinsa ya rage daga wannan gwargwado to wannan kasancewar shi zakka ba ta zama ba wajibi a kan shi sannan kuma ya halatta ya karbi zakka sannan da ya ce min agani ya ihim akan wannan malamai suka ce mawadata a nan ba ana nihi ba cewa sai wanda yake baligi ko yaro karami ya mallaki abin da ya kai zakka dole za a lissafa a dukiyar shi da zakka hakanan mahaukaci an gane ko shine yace za a karba daga wajen mawadatansu sai yace faturaddu ala fuqara'i kuma za a dawo da ita ga talakawansu da yace za a dawo da ita ga talakawansu shine dalilin da yake nuna cewa ba wanda yake halatta ya karbi zakka ga wanda ya cancanci ya karbi zakka illa musulmi kafiri ba a bashi zakka sai dai ta wata hanya shine lallasar zuciya domin ya kwadaita ya shiga musulunci ko kuma ta hanyar yadda za a lallashi zuciyarsa domin a kubuta daga sharrinsu a wannan lokaci ne za a iya ba su zakka ta wata hanya daban da Allah ya ce wal mu'allafati qulubuhum amma ta fuskar talaucin shi yasa a ba shi zakka bai ya halatta ya banta ga musulmi don haka yace faturaddu ala fuqara'ihim addamir anan malamai suka ce yahudu ila muslimin ai ala fuqara'il muslimina talakawan musulmi su ake ba zakka don haka wannan dalili ne wanda yake nuna ashe shi talaka ba maganar zakka a kan shi zakka iya wanda take zama wajibi a kan shi ne mawadaci sai ce fa in hum aqa'u laka bi zalik in har sun maka biyayya sun yadda za su ba da wannan zakka fa iyyaka wa kara'ima amwali manzon Allah yace ka kiyayi zababbiyar dukiyarsu lafazin kara'im jam'i ne na karima in aka ce karima shine annafisu min kulli shay zababban abu wanda yake tsadadde daga cikin komai an gane ko don haka ita zakka haƙƙi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya wajauta ma mawadata domin a taimaka ma talakawa don haka bai ya halatta su mawadata a zalunce su kai malamin zakka ka zo garken mai dukiya sai ka ware dabobi waɗanda suke na ƙwarai ka ce a su kake bukata a baka a matsayin zakka haka zalunci ne an gane ko kamar yadda ya gabata a darasinmu na turmizi dabobin za a kasa su kashe uku ga zaɓaɓɓu ga tsakatsakiya ga koma baya kai malamin zakka sai ka karbi zakka daga waɗanda suke tsakatsakiya kamar yadda al'imamu zuhuri Allah ya ji kansa ya faɗa yadda al'imamu turmizi ya hakaito faɗarsa a cikin littafinsa shine a nan manzon Allah ya ce masa iyaka fa iyaka wa kara'ima amwali ka kiyayi zaɓaɓɓiyar dukiyarsu sai ya ce wattaki da awatul maglum manzon Allah ya ce ka kiyayi addu'ar wanda aka zalunta kaga wannan jumla ta wattaki da a watan mafulum kasancewar shi karɓar zaɓaɓɓiyar dukiyar mai dukiya a matsayin zakka in dai ba shi zai niyya don raɗin kansa ya bada wannan zalunci ne shi kuma me zai biyo baya muguwar addu'a ita kuma muguwar addu'a ta wanda aka zalunce shi manzon Allah ya ce fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab babu wani shamaki tsakaninta da ubangiji tabaraka wa ta'ala kai tsaye yana yi Allah ya karba addu'arsa don haka wannan hadisi hadisi ne wanda yake da darsa sun wuce a lissafa iya kawai abin da ya sa malam ya shigo da shi a nan shine kasancewar mawadaci shine ake karɓar zakka daga wajensa wa ake ba zakka shine talaka wani talaka talaka na garin da na garin wato da aka fitar da mai kudi ya fitar da zakka ko kuma duk inda aka samu talaka za a iya bashi a maganar al'imamul bukari duk inda talaka yake a fadin duniya za a iya daukan zakka a kai mishi ba dole bane sai talakawan garin da mai kudi ya hudda dukiya cewa su za a ba tare da cewa su suka fi cancanta amma in wasu talakawan can sun fi su talauci to ba ba ba ba laifi akan iya kasawa a bar wani kaso a nan mafi yawan kaso a dauka a kai ma wadancan sannan wannan hadisi shine asali dangane da karbar wato labarin mutum daya in ma a bangaren akida ko a bangaren ibada ko a bangaren mu'amala da sauransu kamar yadda malaman hanafiya su ba sa karbar hadisi na mutum daya ya ke cewa kabarul wahid a bangaren aƙida ba sa kafa hujja da shi in aka ce kabarul wahid shine hadisi wanda yake al-gharib da hadis al-aziz da hadis wanda yake al-mashhur dukkan su wannan ana kiran su wato kabarul wahid kaga anan mu'azu shi kadai ne Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura amma a cikin wannan hadisi abu na farko shine magana ta aƙida manzo Allah ya ce fa iza ji'tahum fadu'u yake cewa fa iza ji'tahum fadu'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah an gane ko sannan yace in har sun maka biyayya to ba su labarin cewa Allah ya farlanta musu sallah biyar a tsawon yini da dare in sun maka biyayya akan haka ka ba su labarin cewa Allah ya farlanta musu zakka don haka wannan su da yawa zaka ga malamai sun yi littattafai malamai sun yi littattafai da dama shine alihitijaju bi khabarul wahid kafa hujja da hadisin wato mutum daya nan mu'az gaba shi yake wanda ya ba su labarin cewa ga sakon da manzon Allah ya turo shi amma ba su ce ba je kaka kawo wasu jama'a su zame mana su zame maka shaida akan haka kai tsaye suka amsa kuma wannan hadisi yana nuna mana bi a sannu wajen karantar da al'umma da umarninsu dangane da ayyuka na ibada don haka ba a ba mutum abu a jimilce kaga a nan bayan kalima ta shahada manzon Allah ya ce sannan ka gabatar musu da sallah in sun amsa sallah sannan ka ba su labarin cewa an farlanta musu zakka قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسدي العتكي عن عمرو وابن دينار عن عمرو هو بن مرة ابن عبد الله المرادي الكوفي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى wato malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da yin salati na shugaba da yin addu'a ga ma'abucin zakka ma'ana mai kudin da ya ware dukiyar zakka ya kawo ya danka ma shugaba na musulmi to ba a bukatar shugaban ya kyale iya abin da za a yi sai ya yi masa salati kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma jama'ar da suka kawo masa dukiyar zakka sannan ya masa addu'ar Allah ya sanya albarka a cikin abin da ya rage na dukiyar shi wannan hikima dangane da haka wato godiya ce ga Allah subhanahu wata'ala kuma godiya ce ga shi mutumin da ya jure ya ɗauki wannan haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala ya gabatar da shi an gane ko ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yashkurullah man la yashkurun nas duk wanda baya gode ma jama'a ba yanda za a iya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala to don haka wannan haƙƙi ne akan shugaba in mai dukiya ya fitar da zakka ya kawo ya yi masa salati ya yi masa addu'ar cewa Allah ya sanya albarka malam anan ya yi amfani da lafazin al'imam domin mai da martani ga wata shubuha ta ahalun ridda waɗanda suka kafa ma abubakar allah ya ƙara masa yadda hujjar cewa ai ita zakka kawai ta taƙaita daga zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam bayan wucewar manzon allah sallallahu alaihi wasallama ai ba maganar zakka su a iya kawai shubuhar da ta shiga cikin tunaninsu cewa karɓar zakka ya keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka manzon Allah ya riga ya ƙaura duk wani shugaba in ya biyo ba maganar a bashi zakka menene hujjar ku suka ce Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ubangiji ta'ala ya ce ka karba daga cikin dukiyarsu ba dukiyar gaba ɗaya ba za ka karba shine Allah ya amfani da lafazin min wadda take fa'idantar da shashi khul min amwalihim ka karbi wani abu wato daga cikin dukiyarsu sadakatan wato a matsayin zakka su ruhu ubangiji ta'ala ya ce ka tsarkake su wato da karbar wannan zakka tsarkakewa a nan shine tsarkakewa dangane da dukkan wani datti wanda yake na zunubi domin zakka na daga cikin fawa'id kinta shine kankarar dukkan wasu zunubai da miyagun ayyuka ga shi wanda ya fitar da ita sai ce wata zakihin biha sannan ka dada tsarkake su da ita tsarkakewa wannan ta biyu shine tsarkakewa dangane da dukkan wani datti wanda yake na ruwa domin duk mutumin da yake iya jimrewa ya fitar da haƙƙin Allah to taimakawa ta dukkan wata fuska ba zai zama tuba wani abu wanda yake shaƙaƙi a kansa don haka na daga cikin fa'idar zakka shine ta tsarkake mutum dangane da datti wanda yake na ruwa shine Allah ya ce wato zakihim biha sai ya ce wa salli alaihim wato yi musu addu'a ko kuma ka ce yi musu salati kamar yadda shi anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma duk mutumin da ya kawo zakka salati tare da cewa wa salli alaihim ai shine ud'u lahum yi musu addu'a an gane ko shine wa salli alaihim yi musu addu'a cewa Allah ya sanya albarka kamar yadda wancan hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa idan an gayyaci ɗayan ku zuwa wajen walima manzon Allah ya ce fali yuce dole ya karba fa in kana sa'iman fa in kana muftiran falyaba in ya zamanto baya azumi manzon Allah ya ce to yayi kokari ya ci abincin da aka shirya na walima amma cin ba wajibi bane mustahabi ne sai ya ce wa in kana sa'iman falisalli in ya zamanto yana azumi falisalli mai manzan Allah yake ni da falisalli a nan shine yayi addu'a cewa Allah ya sanya albarka ga wannan walima to shine a nan Allah ya ce wa salli alaihim yi musu salati sai ya ce inna salataka sakanun lahum yi musu addu'a inna salataka domin addu'arka sakanun lahum wato nutsuwa ce da kwanciyar hankali gare su kaga a nan wannan gaba ne suka fa'ida suka fahimci cewa kawai ita zakka ta taƙaita ne kawai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya ce wa salli alaihim sai ce kuma inna salataka lalle addu'ar ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sakanul lahum wato nutsuwa ce da kwanciyar hankali gare su to don haka shi ne magana wadda take tabbatacciya kamar yadda bayani ya gabata shugaba na musulmi shi yake jibintar tattara dukiya ta zakka don haka ba ta takaita ba ga zamanin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ko yau aka wakilta ka dangane da karbar dukiyar zakka duk wanda ya kawo dukiyar zakka ya meka maka to sai ka mai salati kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake masa ko kuma a dunkule kai masa addu'a shine malam ya shigo da hadisin abdullah ibn abi aufa ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza atahu qaumun bi sadaqatihim idan wasu jama'a suka zo masa da zakkarsu qala sai manzon Allah ya ce Allahumma salli ala ali ali fulan ya Allah ka yi salati ga wani ali fulan kamar yadda a larabci suna amfani a ce alu fulan amma wa suke nihi shi ainihin kansa shi mutuma ba ana nihi ba iyalinsa kamar yadda hadisi ne sahihi wanda mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ke ba da labari dangane da abu musa al'ashari yadda ya kware a wajen karatun alkur'ani kuma yadda allah ya albarkace shi da daɗin murya mazan allah yake cewa na ƙarƙutiya mizmaran min mazamiri ali daud hakika an ba shi daɗin murya irin murya ta annabi dawud alaihi salam ali dawud anan shi annabi dawud kin ake nihi da kanshi don haka anan da ya ce allahumma salli ala ali fulan ya Allah ka yi salati ga wani haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa kamar yadda bayani ya gabata ba so ɗi ba so biyu ba salati yana da bambanci salatin Allah subhanahu wa ta'ala shine yayi yabo ga bawansa a cikin jama'a mafi ɗaukakar jama'a ita ce jama'a ta mala'iku Allah ya yabi bawansa wannan shine salati na Allah subhanahu wa ta'ala don haka a duk lokacin da muka ce Allahumma salli ala Muhammad iya abinda wannan jumla ta kunnusa muna cewa ya ubangijinmu ka dada yabo ga bawanka annabi Muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alai kamar yadda yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقرص هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما idan aka ce salati wanda yake na mala'iku shine su ringa roka ma bawa gafara ta ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi wanda na cikin sahihai riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah ke cewa wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla bihi يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه zan Allah ya ce mala'ikun Allah suna salati ga ɗayan matukar yana zaune a gunshi inda ya yi sallah bai tashi ba ya suke salatin sai manzon Allah ya ce abinda suke faɗa Allahumma rahamhu Allahumma tub alaihi ya Allah kai masa rahama ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka karbi tubansa haka mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala suke addu'a ga duk mutumin da bayan gama sallah ya ci gaba da zama a gunsa yana ambatan Allah shine can Allah yake cewa والذين الذين يحملون الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم don haka shi in kuma salati wanda yake na muminai shine addu'a an gane ko addu'a kenan salati na muminai tsakanin su shi abin da ya kunsa shine addu'a don haka malamai su jumhurin malamai suka ce iya abin da shugaba zai iya yi a yau addu'a za kama wanda ya kawo zakka cewa Allah ya sanya albarka a cikin dukiyarsa shine ma'anar salatin ba sai ka ce ba Allahumma salli ala fulani tare da cewa wannan hadisi na nuna cewa ga abin da ya dace a yi kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi shine sai yake cewa fa'atahu abi bi sadaqati abdullahi yake cewa mahaifina ibnu abi an gane ko shine abu aufa mahaifina abu aufa sai ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da zakkar shi faqala sai manzon Allah ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa ya Allah kai salati ga abi aufa an gane ku ya Allah ka dada yabo wato ga abi aufa to don haka wannan hadisi shine dalili akan cewa shugaba in ya karbi zakkar mai zakkato abinda ake bukata ya yi masa salati don haka wannan hadisi shine wasu malamai suka kafa hujja suka ce a shi yin salati ga wani ba ba annabi ba ba wani manzo ba suka ce ya halatta menene dalili suka ce to ai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma jama'ar da suka kawo zakka salati jumhurin malamai sun karhanta haka da al'imamu malik allah ya ji kansa sun karhanta duk wani wanda yake ba ba annabi ba wato a mai salati don haka a wannan hadisi abinda suka ɗauka addu'a ce manzon allah yake na cewa allah ya sanya albarka a abin da ya rage na dukiyarsu kamar yadda can allah ya ce wasalli alaihim kenan can da allah ya ce ma manzansa wasalli alaihim a nan shine manzon allah yake kwatanta umarnin ubangijinsa don haka in an kama zakka sai ce allahumma salli ala ali ali kula ya allah kai salati ga wani gane ko to amma fa haka kawai mutum dan ya maka wata kyauta ko kuma haka kawai dan so da kauna ka ringa ma mutum salati wannan baya halatta kamar yadda ake ma manzon allah sallallahu alaihi wasallam dan ma wai wanda ake ganin halaccin a masa shugaba zai masa kuma sai in an kawo masa zakka in a ba matsayinka na shugaba ba an ɗauki zakka an baka sai dai ka yi addu'ar cewa Allah ya sanya albarka ba salati ba za ka yi domin abin ya ke banta da shugaba shi a matsayinsa ne na shugaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya ce masa yi salati yake yin salatin dan haka kuma duk wanda ya tsaya a matsayinsa jagora na musulunci wanda yake tattara zakka domin ya sadar da ita ga wanda suka cancanta in an kawo masa shi zai iya yin salati amma ba haka ba in an meka maka ka yi ma mutum salati iya abin da za ka yi sai ka yi masa addu'a cewa Allah ya sanya albarka kamar yadda wato malamai suka tafi akan haka amma kuma fa yin addu'ar ba wajibi ba ce ba dole ba ce ba iya matsayinta sunna ce mustahabba babu ma yustakhraju min al-bahr wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ake fitar da shi daga cikin teku shin akwai wani abu na zakka a cikinsa ko babu ma'ana abin da ake fitowa da shi daga cikin teku na dukiya akwai zakka a cikinsa ko babu shine abin da malam yake ne وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake cewa laisal ambaru bi rikaz wato ambr turare wanda ake kiran shi da ambr wato ba rikaz ba ne me ake nihi da rikaz za mu iske a babi na gaba shine dukiya da mutanen jahiliya suke binnewa wanda shine bankinsu a wancan lokaci sai dai mutum ya yi rami a cikin ƙasa ya binne dukiya in allah ya masa rasuwa bai bar wasiya ba bai rubuta takarda ba ya nuna ma mutane kuma bai nuna ma ba wani shi kenan wannan dukiya ta bata wanda ya tsinta wannan dukiya ita ce ake cewa rikaza za mu ga cewa yaya ake yi da ita to shine anan shi abdullahi dan abbas ya ce laisal ambaru bi rikaz shi turare ambur ya ce ba rikaz ba ne babun na bace ta jahiliya sai ya ce huwa shay'un da sarahul bahar wani abu ne wanda wato teku ita take ingizo shi ta watso shi zuwa gaba wanda shi asalin amur kamar yadda malamai suka faɗa wata ciyawa ce wadda Allah ke halittarta a cikin teku a gefen teku an gane ko wanda wannan ciyawa ita ce take fitar da wannan abu wanda ake kiran shi da turare amur wasu suka ce ciyawar a gehen teku Allah yake halittarta kifi idan ya ci ya shiga cikin teku sai ya mutu idan ya mutu sannan ruwa sai ya kawo shi gaba idan aka fusa cikin shi wannan ciyawa ita ce take rikida ta zama to turare ambur duk dai maganganun da malamai suka kai suka kawo shi ambur daga cikin teku ne ake fitar da shi al'imamu shafi'i ya ce na ji daga wanda na amince masa na yadda da labarinsa cewa shi ambur wani tsiro ne wanda yake fitowa a gabar teku to shine anan abdullahi dan abbas ya ce laisa la'ambaru bi rikaz ya ce shi turare ambur ba rikaz ba ne ba balantana a ce za a kasa biyar a da wani kashi daga ciki sai ya ce huwa shay'un da sarahul bahar wani abu ne wanda wato teku shi ke tunkudo shi zuwa gabar shi alhassan ibn abil hassan albasari sai yake cewa fil ambur fil ambar wal lu'lu'i al khumus yake cewa dangane da turare amr wato da gwalagwalai da ake fitarwa al lu'lu wato shine gwal ko kuma kace diamond shi wanda ake fitowa shi ma asali daga cikin teku ake fitar da shi kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce ya khruju minhum al lu'lu wal marjan shine yace a cikin amr wato da gwal da ake fitarwa daga cikin teku alkumus wato za a ba da kumus ma'ana ka kasa biyar ka ba da kashi ɗaya ka rike kashi hudu shi ne ya kamanta shi kenan da cewa abinda ake samun dukiya wadda take na a cikin ƙasa sai ce fa inna ma ja'ala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fi rikadil khumsa laysa fil ladhi yusabu fil ma' al'imam al-bukhari a wannan jumla yana mai da martani ne akan fadar shi al-hassan basri da ya ce amur da gwal za a fitar da kashi ɗaya daga cikin biyar ya ce domin manzon allah sallallahu alaihi wasallam kadai ya sanya kumsi a cikin rikas gunna ta mata jahiliya shine kawai za ka kasa biyar ka ba da kashi ɗaya ga shugaba a kai baitul kai kuma ka rike kashi hudu sai ce laisa fil ladhi yusabu bil ma'i yace banda abin da ake samu a cikin ruwa abin da aka samu a cikin teku ba maganar ka kasa kashi biyar ka bada kashi daya wa qala al-layl wa ibn sa'd al-fahmi al-misri حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبا فنقرها فأدخل فيها ألف دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفا فإذا بالخشبة فأخذها لأهله هضبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال أبو هريرة الله يكرم سيدا ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce anna rajulan min bani isra'il lalle wani mutum daga cikin banu isra'il sa'ala ba'da bani isra'ila bi an yuslifahu alfa dinar ya tambayi wani mutum daga cikin yan uwansa banu isra'il shi ma yana daga cikin banu isra'il ya tambayi wani daga cikin banu isra'il ya ramta masa dinare dubu fadafa'aha ilaihi ya ramta masa me za a yi lokaci aka yi alkawali a rana kaza za ka zo ka biya iya abin da na baka fakaraja fil bahari falam yajid markaba ranar alkawali ta yi na ya mai da wannan kuɗi ya zo tashar jirgi na ruwa bai samu ba kwale-kwalen da zai hau ya ƙetara ya je ya iske wannan mutum ya maida masa kuɗin da ya ramta shi ne ya ce kharaja fil bahari falam ya jidi markaba ya fito bakin teku domin ya hau jirgi ya je wancan gari ya kai masa iya abin da ya ramta falam ya jidi markaba bai samu ba abin hawa shi ne jirgin ruwa me za a yi fa fa aka za khashaba wato sai ya ɗau wani kuri lafazin khashaba shine wato kuri katon ice kenan fanaqaraha sai ya kurkure wato cikin wannan ice ya rarike shi fa adkhala fiha alfa dinar sai ya tutsa wannan alfu dinar dinare dubu bayan ya tattala shi ya kiyaye shi yadda ruwa ba zai jika shi ba an gane ku sai ya shigar da shi cikin wato wannan ice da ya kurkure fara ma biha fil bahar sai ya jefa wannan ice a cikin teku wanda za mu iske hadisin nan gaba kasancewar nan akwai takaitawa dangane da riwayar alkawali ya yi da ubangiji akan amanar da ya ɗauko gata ya yi fatan cewa allah ya isar da wannan amana ga mai ta fakarajar rajulun lazi kana aslafahu wannan mutum wanda ya ramta masa dinare dubu ya san da cewa yau wani zai zo ya biya shi kudin shi kamar yadda alkawalin da suka yi ya fito shi ma bakin teku ya tsaya ya tsaya ya jima ya jima ya kwashe tsawon lokaci wannan mutum bai zo ba faɗi zabil hasha ba sai ya ga ice yana yawo a kan ruwa fa akhadha hali ahlihi haba ba sai ya ɗau wannan kuri a matsayin cewa itace ne na dahuwar abinci ga iyalinsa ma'ana ya ɗauka ya je gida a fuskara domin a yi abinci lokacin da ya tafi gida ya fasa wannan ice shine ya ce falamma na sharaha waje dalmala lokacin da ya fasa wannan ice sai ya samu wannan dukiya dinare dubu a ciki an gane ko amanar shi ce da ya bada ubangiji tabaraka wa ta'ala ya dawo masa wanda iya abin da ya sa kawai malam ya shigo da hadisin don ya nuna mana cewa dangane da abin da ake fitowa daga cikin teku ba maganar humus tare da cewa wasu malamai suna ganin hadisin bashi da alaka da baban lalle hadisin yana da alaka da baban abin da yake nuna wa cewa duk abin da ake fitowa daga cikin teku ai ba maganar humus inda akwai maganar kumsi a nan kenan da sai a kasa biyar kenan ya hudda kashi ɗaya ya bada wanda shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'a ce akan mu sai dai in shari'ar mu ta zo da abin da yake sabaninta to don haka dai kasancewar a nan wato na nuna cewa in ka tsinci dukiya a cikin teku komi yawanta ba maganar cewa ka kasa biyar ka ba da kashi ɗaya ka ba da kashi ɗaya kai ka rike hudun iya abin da ake nihi da arrikaz shine abin da ake binnewa na dukiya a cikin ƙasa in ka tsunta za ka kasa biyar ka ɗau kashi hudu kashi ɗaya ka kai ma shugaba a saka a cikin baitul mali ta musulmi amma duk abin da mutum ya tsinta a cikin teku komin yawan dukiya wannan ba rikaz ba ne don haka a nan don ya bambanta mu ya ce a nan ci haifa inna ma ja'ala nabiyu sallallahu alaihi wa sallama bin rikazin kunsa laisa bil ladhi yusabu bima banda abin da ake samu a cikin teku don haka kenan ya shigo da wannan hadisi kenan duk abin da ake fitowa da shi daga cikin teku na dukiya ba maganar zakka gwalagwalai kamar su diamond irin su amur da sauran kayayyaki da ake hudowa waɗanda suke albarkatu na ƙasa inda daga cikin teku aka hudu su ba maganar zakka a cikinsu babun firrikazin humus wato wannan babi ne wanda ke bayani cewa dangane da rikazi wato akwai humusi za a kasa biyar a ɗauki kashi ɗaya a bada shi ga baitul mal ta jama'ar musulmi wa qala malikun wa ibn idris ar-rikazu difnul jahiliya fi qalilihi wa kathirihi al-khumus وليس المعدن بالركاز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جوار وفي الركاز الخمس وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مئتين خمسة وقال الحسن ما كان من ركاز في أهل الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة وإن وجدت اللقبة في أرض العدو فعرفها وإن كانت من العدو ففيها الخمس وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء قيل لا قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت ثم ناقض وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جوار wafin rikazin humus wato al'imamu malik da ibn idris shine al'imamu shafi'i muhammad ibn idris allah ya ji kansu suka ce arrikaz difinul jahiliya abinda ake nihi da arrikaz suka ce difinul jahiliya dukiya wadda take bunnanna a cikin ƙasa ta mutanen jahiliya wanda shine iya bankinsu a sa kuɗi cikin tukunya a binne a ƙasa su yi shekara da shekaru wanda ya tono wannan to shine ake kira da rikaz al'imamu malik da al'imamu shafi'i suka ce fi kalilihi wa kasirihi kumus a cikin kaɗan kinsa da da yawan shi wato mutum zai ba da kashi ɗaya daga cikin biyar in jikka ɗaya ka samu za ka kasa ta kashi biyar ka ba da kashi ɗaya ka rike kashi hudu in miliyan nawa ka samu dai za ka kasa wannan dukiya kashi biyar kashi ɗaya za ka ba da akai mai tilmali ta musulmi wannan kashi kudu kai naka ne an gane ku ba bambanci tsakanin kaɗan da yawa tare da cewa wasu malamai sun yi sharaɗin cewa abin da ka tsinta na dukiya sai ya kai gwargwadon zakka sannan za ka kasa ka ba da kashi ɗaya daga cikin biyar ɗin in bai kai gwargwadon zakka ba sai dai ka rike gaba ɗaya to wannan magana ta da imamu shafi da imamu malik cewa suka yi kaɗan kin shi da da yawan shi wato za ka kasa biyar ka ba da kashi ɗaya sai suka ce walaisal ma'adin mirikal wato shi ba ramu ba rikal ba ne me ake nimi da ma'adin wato shi ne rami inda ake tono albarkatu waɗanda suke na ƙasa inda ake tono zinare ko azurfa da sauran kayayyaki waɗanda suke dai na dukiya to wannan suka ce ba rikazi ba ne kenan shi ya sha bamban ba za ka ce ba in ka tuno zinariya daga cikin rami za ka kasa kashi biyar ka ba da kashi daya iya abin da za a yi a nan in an tono abin da ya kai gwargwadon zakka in ya kai dinari ashirin a wannan lokaci take yanke za a fitar da wato rubu'ul ushir ya sha bamban da zakka ya sha bamban da wato rikaz suka ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana cewa fil ma'adin jubar dangane da duk abin da ya hallaka a cikin rami manzon Allah ya ce wannan banza ne ba maganar diya rami ne aka zo aka yi ana tuno zinare ko ana tuno wata dukiya wani ya zo ya fada ya hallaka ba ba maganar diya an gane ko banza ne ba maganar cewa dole waɗanda suka yi ramin su za su ba da diye shi shine nan yace fil ma'adin wato jubarun manzan Allah yake cewa dangane da duk abin da ya hallaka a cikin rami wannan banza ne ba maganar diya misali rami da ake yi ana tono laka daga ciki duk wanda ya je ya fada ya hallaka ba maganar a ba da diya shi sai ya ce wafin rikazin kumus dangane da binna ta dukiya binnan na ta mutanen jahiliya manzan Allah ya ce za a ba da kashi ɗaya daga cikin biyar sai yake cewa umar ibn abdulaziz ya karba daga cikin alma'adin ma'ana dukiyar da ake tonowa daga cikin ƙasa min kullumi a tene hamsa daga cikin dukkan 200 wato yana karbar biyar kenan shine rubu'ul ushir an gane ko kenan a kashi biyar ya karbi kashi daya illa kasancewar wannan shi ibnu wannan Umar ibn Abdulaziz ya dauke shi a matsayin cewa kamar rikazi ne dan haka yake karbar kumsi daga ciki wa qala al-Hasan al-Hasan al-Basri yake cewa ma kana min rikaz fi ardil har duk abinda aka samu na bunnan na dukiya wato a ƙasa ta arna fa fi kumus yace za a kasa biyar a da daya in a ƙasar kafirai ne mutum ya tuno kenan za ka kasa kashi biyar ka ɗau hudu sai ka ba da ɗaya ga wato baitulmal ta jama'a ta musulmi sai ce wa ma kana min ardi salmi fa fihi zaka yace abinda aka same shi a ƙasa ta musulmi shine abinda ake nihi da asal yace fa fihi zaka wannan kuma akwai zakka ma'ana kenan in ya kai gwargwadon zakka za ka hudda abin da yake gwargwadon zakka shine za ka bada sai ka rike abin da ya wannan illa kasancewar bambantawa tsakanin tsuntuwar a kasar musulmi da ta arna wannan babu wani dalili wanda ya zai zamanto hujja akan haka kuma yana daga cikin abubuwan da shi hassan ya kadaita da su sai yake cewa wa in wajattar lukuda in ka samu tsuntuwa fi ardil aduwi a kasar kafirai fa'arifha yace ka sanar da ita za ka sanar da ita tsawon shekara wa in kanat min al'adui in ta zamanto ta arne ce fa fi halqumus kenan sai a kasa biyar a bashi daya sai ka karto sai ka rike kashi kudu an gane ko wannan shi ma babu wani dalili da ya tabbatar da haka na cewa in a ƙasa arna ne za ka sanar da ita tsawon shekara kuma in mai ita ya fito za ka kasa biyar ka ɗau kashe hudu ka ba shi ɗaya kamar yadda ake yi a rikazi wannan shi ma babu wani dalili a kansa sai ya ce wa kala ba abu nasi wasu daga cikin malamai wa yake nufi shine al'imamu abu hanifa ya ce al-ma'adinu rikazin shi al'imamu abu hanifa shi abinda ake tonowa na albarkatun ƙasa ya ce shi ba rikazi ne duk a kashi biyar kenan za ku ɗau hudu za ku ba da wannan kashi ɗaya wanda shi ne kenan haƙƙin Allah an gane kamar yadda kenan a wancan ake hudda kashi ɗaya a kai bai mali ta musulmi a maganarsa kenan duk abin da ake tonowa na zinare da azurfa da sauran dukiya daga cikin ƙasa in an huddo sai a kasa kashi biyar ku ku ɗau hudu kashi ɗaya kuma za a bada shi ga waɗanda suke mabukata sai ce misali dafnin jahiliya kwatancin abin da jahilai suke binnewa na dukiya li'annahu yuqalu mecece hujja ya ce ai domin ana faɗa a larabce arkazal ma'adinu idza kharaja minhu shay suna cewa baramun wato ya fitar da abin da yake cikin shi na arziki shi iya abin da ya kafa hujja kenan wannan kalma da ake amfani da ita a larabci dangane da abin da yake fitowa daga cikin rami na arziki kila lahu sai aka ce masa kad yuqalu liman wuhiba lahu shay'un hakika ana faɗa a larabci ga mutumin da aka masa kyautar wani abu aure biha ribahan kadiran ko ya ci riba mai yawa aw kasra amaru ko ƴaƴan itaciyar shi suka yawaita sai a ce masa arkanta ma'ana ka tara dukiya ka ci riba yanzu misali mutumin da aka masa kyauta akwai dalilin da ya ce sai ya kasa kyautar kashi biyar ya rike hudu ya bada daya ko mutumin da wato itacensa suka yi ɗaya a ce sai ya kasa biyar ya rike hudu ya bada kashi daya ko mutumin da ya yi kasuwa ya ci riba mai yawa a ce sai ya kasa biyar ya rike hudu ya bada daya don haka malamai suka ce al-ishtiraku fil alfaz la yalzamu al-ishtirak wato fil ma'ani tarayya a wajen lafazi a samu abubuwa biyu sun yi tarayya duk lafazin ɗaya ne to baya nuna cewa sai sun yi tarayya a wajen ma'ana ma'ana tana bambanta kenan dan a yaren larabci an yi amfani da lafazin rikaz dangane da abin da ake fitowa daga cikin rami bayyana nuna cewa in an fito da shi sai an kasa biyar an ba da ɗaya an rike hudu kamar yadda suke cewa arkazal ma'adinu da za karje min hushai kamar dai martani ne ma da yake maidawa ga al'imamu abu hanifa da wasu malamai da suke ganin cewa a abin da ake tunowa daga cikin rami na albarkatu sai an kasa biyar a rike hudu a ba da daya don haka sai ya shigo da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa al'ajima'u jubaru wato dabba duk abin da ta yi na banna wannan banza ne ba maganar cewa sai an yi ramuwa misali a nan dabba ce rakumi ne a inda ake sakin shi yana kiwo yana yawon shi ya samu mutum ya murje ya kashi ba maganar cewa mai rakumin zai biya diya amma lokacin da kake jan rakuminka ko kake kura shi duk abin da ya bannata dole kai za ka biya don me yasa akwai wanda yake janye da shi ko kuma kasancewar dabbobi da za su zo su yi banna a gona daddare wannan dole sai an dora ramuwa wannan ya fita daga layin kenan al'ajima'u jubaru saboda ita dabba ba ta da hankali an gane ko in ta bi mutum ta hallaka shi in a wurin da ake sakinta ta yi kiwonta ta yi kiwo kuma an tabbata ba mahaukaciyar dabba ba ce ba aka ki daukan matakai a kanta to duk wannan da za ta yi wannan banza ne sai ya ce wani biyu shubarun duk abin da ya fada rijiya ya hallaka maza Allah ya ce shi ma banza ne ba magana diya an zo an gina rijiya a inda ta dace mutane suna daukar ruwa wani ya zo ya fada ya hallaka ba maganar a ce wanda ya gina rijiya zai biya diya sai ya ce wafin rikazil kumus manzon Allah ya ce dangane da abin dukiya wadda jahilai suke binnewa a cikin ƙasa wanda ya same ta manzon Allah ya ce akwai ɗaya daga cikin biyar zai kasa biyar shi ya rike hudu sannan ya ɗauki ɗaya ya bada a kai ta baitul mali ta jama'a ta musulmi kenan wannan kaga malam ya biyo baya da shi akan bambancin cewa abin da ake fitowa daga cikin teku ya sha bamban da rikal duk abin da ake fitowa daga shi daga cikin teku na arziki ba maganar a kasa biyar a bada daya hakanan abin da ake fitowa daga cikin rami wannan ba maganar a kasa biyar a bada daya iya abin da ake kasawa biyar a bada daya kawai shine binna ta mutanen jahiliya da suke rami su binne dukiya shi ma wannan kenan wani nau'i ne wato kama daga cikin zakka don haka malam ya shigo da shi ana na'am yawwa sai yake cewa kun mana kaba shi al'imamu abu hanifa da yake cewa abinda aka fito daga cikin rami wai za a ba da ɗaya daga cikin biyar sai yake cewa kun mana kaba sannan sai ya warware maganar shi wakala sai ya ce la ba asa an ya ya ce ba laifi wanda ya tsinci irin wannan dukiya ya ɓoye falayu addiyar kumsa ba zai ba da ba ɗaya daga cikin biyar kin katsinci kenan wannan daga ciki shi rikaz ke ya ce ba laifi in kaga kana da bukata sai ka rihi wannan magana kar ka gaya ma kowa wannan ɗaya daga cikin biyar kin ma baka bada ba me suka yi sai suka awwala cewa wai kamar rabon ka ne wanda yake daga cikin baitul mali ka maido shi ka buga shi akan wannan bangare to dan haka kasancewar in har rikazi ne kwa ai kaga manzon Allah ya ce mana wafin rikazil kumus kenan maganar ma ka ɓoye ka ƙi fitowa fili ka bayyana ba ta taso ba shi ne ya ce kuma na kaba sannan sai ya warware maganar sa wa ƙala sai ya ce la ba asa an ya kutu mahu fala yu adiyar kumus ba laifi yakan iya ɓoyewa in ya ga yana da bukata ba zai ba da wani daga cikin biyar kin nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi allah ya gafarta mana allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك